وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال وتا يوشا شدا يوشا شدا قوات الربيع الآخر شكرا دبو إيرا لليه إلى أربعين دا باكوي هجرة من زنزيرا أن محمد صلى الله عليه وسلم دقا مكة زوا مدينة shi ne kuma ya dace da takwas ga watan goma shekara 2025 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin da muke karantawa na sharhin littafin arba'unan nawawi wallafar ashik muhammad salih al-uthaymin allah maɗaukakin sarki ya masa rahama idan ba manta ba yan uwa muna cikin hadisi na biyu wanda shi muka fara karatu a darasinmu na ƙarshe wanda kuma mun karanta hadisin matanin hadisin daga farkonsa zuwa ƙarshe an mun shiga sharhinsa a sharhin ma mun yi sharhin shahadatu Allah ilaha illallah za mu shiga daidai gaba da malice wa anna muhammadan rasulullah ina ji haka ne ko? yawwa mala yace wa anna muhammadar rasulullah annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi yace a musulunci shine ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah bangare na biyu shine kuma haƙiƙa annabi muhammad tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi manzon Allah ne mala yace ai wa tashhadu anna muhammadar rasulullah abinda wanda yake nufi shine ka shaida haƙiƙa annabi Muhammad tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi manzon Allah ne walam yaqul inni rasulullah ma'a anna as-siyaq yaqtadihi li'annahu yukhatibuhu malaiti idan ka kalli sigar yadda hadisin yazo annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi bai ce shahadatu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah ba bai faɗa haka ba tare da cewa kuma siyaƙin maganar yana hukunta haka tunda wa yake maganar ba shi ne annabi Muhammad din ba ira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya ce musulunci shine ka shaida babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne mai laifi a ciki babu laifi duk daidai ne amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai faɗa ka bali annahu yukhatibuhu saboda yana magana ne da shi lakin izharuhu bismihi alalam mala yace sai dai bayyana sunan da sunan annabi ya kira sunan sa na yanka wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mala yace aukad wa ashaddu ta'ziman hakan ya fi karfafawa kuma ya fi tsananin girmamawa da janibin manzon Allah ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sama da ya ce shahadatu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah amma da ya ce shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya fi girmamawa da kuma ƙarfafa al'amarin yadda zaka ji ya fi dakan maka ya shiga cikin zuciyarka gaba ɗaya mala ce wa qawluhu faɗinsa muhammadan da ya ce muhammadan sallallahu alaihi wasallam sai ma laifin huwa muhammad ibn abdullah shi ne dai annabi muhammad ira da aminci tsara tabbata a gare shi dan abdullahi alhashimi alƙurashi wanda yake ba hashibe kuma ba ƙuraishi muhammad ibn abdullah ibn abdulmuttalib ibn hashim hashim ɗin shine kakansa na na biyu kenan ko kakansa na biyu shine mahaifin abdulmuttalib kenan abdulmuttalib ibnu hashim shi hashim din wasu daga cikin malaman tarihi suka ce sunansa na asali shine amru amru ibnu abdumanaf wasu kuma suka ce hashim ɗin sunansa ne shine wanda ya fara assasa ya fara sunnanta wa larabawa ko ƙuraishawa tafiyar da tafiyar sanyi da zafi da suke dan kasuwanci wanda Allah madaukakin sarki yake goranta musu a cikin a cikin alqur'ani mai girma yake cewa ilafi quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf idan saban quraishawa saban da quraishawa suka yi na tafiye-tafiyen da suke lokacin sanyi da kuma lokacin zafi shine tafiyar kasuwanci da quraishawa suke yi zuwa sham da yaman don kasuwanci su ɗibi kaya daga garin makka a je a kai sham a siyar a ebo kaya daga can kuma a zo a sayar da su a garin makka wannan tafiye-tafiye ne duk shekara suna yin su ne sau biyu a yi lokacin bazara lokacin sanyi sannan kuma a yi lokacin zafi to wannan hashim din shine fara assasa wannan tafiye-tafiyar kakan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam sannan suka ce shine ya fara ɗaukan nauyin ciyar da alhazai tun lokacin jahiliya tun aikin hajji da ake irin na jahiliya yana ciyar da su wani abinci da ake ce masa farid a farid ya taho ya gangaro har zuwa kan abdul muttalib kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa kan abdullahi mahaifin manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi duka suka ci gaba dai al-qurashi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ba quraishan dangi ne shi quraish malaman tarihi suka ce ƙabilar ita ce ƙarshen tushen tushen ƙabilar ita ce ƙuraishawa amma wasu daga cikin malaman tarihi suka ce shi ƙuraish ɗin ɗaya ne daga cikin sunan kakan annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma ba na kusa ba na nesa shine murra ibnu ka'ab ibnu al-ayyib idan ka bi silsila ta nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam za ga a ciki akwai ibnu murrata ko ibnu ka'abin ko ibnu lu'ayyin to nan murra ibn kaf din suka ce shine quraish amma da yawa daga cikin malami sun yi inkarin wannan magana suka ce quraish din kabilar ce gaba daya shi sa aka samu wanda suke intisabi zuwa ga quraishawa suna da yawa a ta a cikin larabar kaga in ka dauke khulafa'ur rashidun nan guda hudu dukkanin su zaka ga suna tikewa zuwa ga quraish dukkanin su quraishawa ne sayyidina abubakar siddiq ba quraishi ne sayyidina umar ba ƙwarai ne sayyidina Uthman ba ƙwarai ne ballantana sayyidina Ali daman shi kanan manzon Allah ne ko tsira da aminci tsara tabbata a gare shi so da duk ƙwarai shawa ne to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dai shine al-Hashimi al-Qurashi malai ce min zurriyati Isma'ila yana daga cikin zuriyar annabi Isma'il dan gidan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam وليس من ذرية إسماعيل رسول سواه babu wani manzo a zurriya annabi Ismail alaihi salam gaba daya banda manzon Allah annabi Muhammad ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wato yadda al'amari yake yan uwa shine annabi Ibrahim alaihi salam shine malamai suke masa laƙabi da abul anbiya baban annabawa saboda baiwar da Allah madaukakin sarki wa annabi Ibrahim khalilur rahman shine tun daga kansa da Allah madaukakin sarki ya turo shi a matsayin manzo kuma annabi duk wani manzo da za a turo har Allah ne kasansa kuma ya fito ne ta tsatsan annabi Ibrahim alaihissalam ina fata an gane idan ka kalla annabi Ibrahim ya haifi ya'ya guda biyu ne annabi Ishaq alaihissalam wanda mahaifiyarsa ita ce Sara sannan akwai annabi Ismail alaihissalam mahaifiyarsa ita ce Hajara to ta bangaren annabi Ishaq shi kuma sai ya haifi annabi Yaqub alaihissalam annabi Yaqub kuma shi yake cewa Isra'ila Isra'ila abin da yake nufi shine annabawan banu Isra'ila ta nan suka zo shi sa idan aka tashi kiran sai a ce musu ya bani Isra'ila ya ku yayin annabi Yakubu kenan ina fata an gane to duk annabawan da suka zo bayan annabi Yaqub alaihi salam sun zo ne ta tsatsansa har sai da aka zo kan annabi Muhammad ira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma sai ya fito ta zuriyar annabi Isma'il alaihi salam sai ya fito ta larabawa ba ta yahudawa ba ai shi ne hassada ta motsa musu su yahudawa don me za a ce dukkanin manzannin Allah da annabawa ana aiko su ne ta tsatsan kakansu annabi isa alayhi salam zuwa kan annabi yaƙo zuwa ƙasa sai daga ƙarshe kuma a turo annabin ƙarshen zamani wanda yake da girman sha'ani kamar da sai karanta a cikin littafin su na attaura da aka tashi turo shi kuma sai aka turo shi a cikin larabawa shine abin bai musu daɗi ba shine Allah madaukakin sarki ya ce walamma ja walamma ja'ahum ma arafu kafaru bi lokacin da abin da suka sani ya zo musu su suka farce masa me suka sani shine manzon Allah ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum haka Allah madaukakin sarki ya siffanta su yace suna gane suna sanin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kama ya arifuna abna'ahum kamar yadda kasan suna gane ƴaƴansu wannan mutum ne zai shigo gida da hankalinsa da lafiyarsa ba rashin lafiya ba ba hauka cewa bai siya mata ɗansa kaga ai da wahala to yadda suke gane manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sa wanda daga cikin yahuda yahudawa yake cewa ai yadda muke gane Muhammadu ma wallahi yadda muke gane ƴaƴanmu yace dan daga cikin matan ma za ta iya zuwa ta shigo da dan da ba namu ba ciki kuma dauka namu ne ba haka bane ce amma shi muna gani mun san shi ne shi ne wanda taura ta zayyana cewa ga surarsa ga siffarsa ga yadda zai zo kuma yadda yake a taura haka maka ganshi gashi to shi sa tun daga kan annabi Isma'il alaihi salam ba ƙara samun wani annabi daga zuriyarsa ba sai annabi Muhammad tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to shi sa mala yace walaysa min zurriyatihi walaysa min zurriyati Isma'ila rasulun siwahu ba a samu a zuriya annabi Ismail alaihi salam ba wani manzo siwahu banda annabi sallallahu alaihi wasallam malaka huwa al-ma'na bi qawli Allah ta'ala an Ibrahima wa Ismail wannan kuma shine ma'anar fadin Allah subhanahu wata'ala da ya faɗa cikin suratul baqara rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم الله من أكن سركي يا سني النبي إبراهيم ذا النبي إسماعيل سجن لكن كأبا وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا الله من أكن سركي يا أمر النبي إبراهيم ننسى النبي إسماعيل جدد جنة لكن كأبا to lokacin da suka gama gina ɗakin Ka'aba sai Annabi Ibrahim alayhi salam ya daga hannu yake addu'a daga cikin addu'o'in da yayi shine akwai wannan addu'a yace rabbana ya ubangijin mu wa ba'ath fihim rasulan wannan gari na Makka mai alfarma dan Annabi Ibrahim da Annabi Ishaq da Annabi dan sa Annabi Isa dukkanin su ba yan garin Makka bane yan ina ne yan Baitul Maqdis ne a Palestine Annabi Ibrahim yake amma me yasa yazo garin Makka saboda ya zo ya ajiye matarsa wadi ne daji ne sahara ce babu komai ya ajiye ta anan da umarnin Allah subhanahu wata'ala wanda ta dalilin ta garin makka ya kawwane ya zama yadda yake a yanzu dalilin mahaifiyar annabi ismail sakamakon ruwan zamzam da aka samu lokacin da kishin ruwa ya turnike ta ita da jaririnta Allah madaukakin sarki ya samar da ruwan zamzam cikin kudurarsa subhanahu wata'ala to sai kasance matafiya masu wucewa ta wajen dan fata wuce ko kiyo ko wani abu sai suka ga ruwa shikenan sai suka samu wajen zama a haka wannan su zo su zauna wannan su zo su zauna wannan har wajen ya fara zama dan karamin kauye kabilar da ta fara zama a wannan wajen wata kabila ce da ake ce mata jurhum kabilar jurhum ita ce ta fara zama a wannan waje tare da mahaifiyar annabi Isma'il alaihi salam to har wajen ya zama alƙarya har wajen ya zama gari har ya zama garin makka a yadda yake a yanzu ashe kaga annabi ibrahim shi ba dan garin makka bane ko ga abin da ya kawo shi garin makka to lokacin da annabi isma'il ya girma sai Allah madaukakin sarki ce da annabi ibrahim ya je ta haɗu da annabi isma'il su jaddada ginin ɗakin ka'aba to bayan sun gama shine sai yake wannan addu'ar ya ubangiji ka turo musu suma daga cikin su rasulan wani manzo minhum daga cikin waɗannan kabila ta larabawa yatlu alaihim ayatika wanda zai rinka karanta musu ayoyinka to shine sai Allah madaukakin sarki ya karba addu'ar Annabi Ibrahim sai turo musu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malai sai rasulullah fadin sa da yace wa wa anna muhammadar rasulullah to yanzu fadin sa rasulullah din sai yace rasulun bi ma'ana mursalun in aka ce rasulun abinda ake nufi mursalun dan aike abin aikowa wanda aka aiko war rasulu shi ko manzo abinda ake nufi da shi huwa man auha Allah ilaihi bi shar'i shine wanda Allah madaukakin sarki yayi masa wahayi da wata shari'a wa umira bi tablighihi wal amal bihi aka umarce shi kuma da ya isar da wannan shari'ar da aka masa wahayinta wal amali bihi kuma shi ma ya aiki da wannan abin da aka yi masa wahayi akan nasa wannan na ɗaya daga cikin ta'arifi da wasu daga cikin malamai suka yi don tantance ma'anar menene manzo manzo shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi shari'a sabuwa fil ya kuma umarce shi da ya isar da ita zuwa ga mutanen da aka aiko shi shi kuma annabi fa shine wanda shi aka bashi fahimta shine bambancin su kawai shi manzo an bashi sabuwar shari'a ne kamar annabi Musa alaihi salam an bashi at-taura ba sabuwar shari'a ba ce sabuwar shari'a ce annabi Isa an bashi injila aka ne ko an bashi injila sabuwar shari'a ce annabi Dawud an bashi me zabura sabuwar shari'a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bashi me qur'ani dukkanin sabuwar shari'a ce saboda haka duk wani annabi da Allah madaukakin sarki ya bashi sabuwar shari'a ya isar zuwa ga mutanensa to wannan shi ake kira manzo shi kuma annabi shine aka aiko shi ya jaddada saƙon wani annabi ko wani manzo da ya gabace shi wanda ya zo da sabuwar shari'a ka anbiya ibani isra'il kamar annabawan banu isra'il annabawan banu isra'il kaga duk suna aiki ne da me at-taura suna aiki inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur sai Allah ce me yahkumu biha annabiyuna alladhina aslamu wanda suke hukunci da at-taura sune annabawan da suka miƙa wuya kaga at-taura annabi Musa aka sauka amma an turo su annabawa su isar to da ka yan uwa da annabi da manzo kowa an aiko shi kuma kowa an umarce shi ya isar sabanin abin da wasu daga cikin malamai suke cewa manzo shine wanda aka ce ya isar amma annabi wanda aka ce ya aiki da hukuncin akan kansa ba a ce ya isar ba wannan kuskure ina fata an fahimta hadisin bukhari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa kana annabi yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi amma kowanne annabi kaga sai manzon Allah ce kowanne annabi ana turo shi ne zuwa ga mutanensa a keɓe iya al'ummarsa babu wani annabi da aka taɓa turo shi zuwa ga duniya gaba ɗaya in ba annabi Muhammad ba kira da aminci tsara tabbata a gare shi kowa ana turo sa ne ana turo shi ne zuwa ga mutanensa amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da aka tashi turo sa sai aka sai aka bashi bakan damiyar risala ma'ana shamila kowa da kowa ta shafe shi ɗaya daga cikin bambancin manzancin manzan Allah da sauran manzanni kenan sallallahu alaihi wasallam shine shumula gamewa wa ma arsalnaka illa kafatan linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin duka duniya kai ba ma mutane ba hatta aljannu manzan Allah manzan sa hatta aljannu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika بربنا أهدا وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى مزن الله إراد أمسي أرى ثبت على الشيسة وترانا حديث عبد الله بن مسعود الله قرأ مسير ده yake cewa wata rana sun nemi manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sama da ƙasa suka rasa suka bincika ko ina da tudu da kwari da daji duk suka bincika ba su ga manzon Allah ba hankalin su ya tashi yace bitna bi sharri lailatin muka kwana a cikin wani dare mai cike da sharri mun ne mun ne annabi barrasa yace da asuba mun fito mun yi turko turko sai ga manzon Allah ya bullo daga cikin daji kira da aminci tsara tabbata a gare shi an da nasa bai suka tafi ya rasulullah mun ne mai ka barrasa hankalin mu ya tashi mun kwana a cikin sharri sai annabi ce kwantar da hankalinku atani da'iyal jinn ai an aikin aljanu ne ya zo mun yace aljanu suna gayyata ta anje musu wa'azi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya tafi ya tashi ya tafi ya je wa aljannu wa'azi ya faɗakar da su ya karantar da su sannan ya dawo shine kuka neme shi kuka rasa kaga ashe manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabin mutane da aljannu ne shi ba ma iya kaɗai mutane ba amma duk sauran manzanni ana turo su ne zuwa ga al'ummar su yanzu misalin da zan ba mu shine idan da lokacin da ake turo manzanni ne ba lokacin risalar manzon Allah ba ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi maybe ka samu nan shika gidan leda akwai annabinta an fahimta in ka tsallaka can wajajen sheka makaranta sai ka samu akwai wani annabin daban kuma kowanne mutane ana turo musu iya annabin su amma manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an turo shi zuwa ga mutane gaba daya tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mala yace wa tuqimus salah sannan gaba ta gaba a tsaye da ka tsaye da sallah bayan shahadatu Allah an tashhadu Allah ila ila anna muhammadar rasulullah sai ce wa tuqimus salah abu na gaba kuma shine na biyu daga cikin shashashikan musulunci ka tsaye da sallah ai ta'ati biha qa'imatan tammatan mu'tadilatan shine ka zo da sallah ka yi ta qa'imatan tsayayya tammatan cikakkiya mu'tadilatan kuma daidaitacciya duk ana buƙatar wannan a sallah in Allah da idan muka zo gaba can inda malamin mana bayani akan sallah za a ƙara faɗaɗa bayani wa kalimatu sala mala yace kalmar sallah tashmalu al-fariba wan nafila ta kunshi farilla da nafila aka ce sallah tana nufin sallar farilla da sallar nafila duk sun shiga ciki gaba daya wa tu'tiya zakka sannan kuma abu na gaba shine ka bada zakka mala yace tu'ti abinda tu'ti yake nufi bi ma'ana tu'u'i shine ai ka bayar ka bayar wa zakatu dan uwa idan kana so ka san me ake nufi da zakka hiya malul wajibu babluhu shine dukiyar da take wajibi ne dole ne tilas ne ka dauka ka bada ita Allah madaukakin sarki ya wajabta maka ya tilasta maka dole sai ka dauka ka bada ita limustahaqqihi ga wanda ya cancance ta ga waɗanda suka cancanci a ba su ita min al-amwali zakawiyya daga cikin dukiyoyi da ake ba da su zakka daga cikin dukiyoyin da ake zakka da su ashe ba kowace dukiya ake ka kawai ga sunan malam zai ba misali yace ta'abbudan lillah kuma za ka yi haka ne don yin ibada da bauta ga Allah maɗaukakin sarki wahiya dukiyoyin da ake yin zakka da su malai ce ga su sune kama haka az-zahab wal fidda akwai dinare akwai azurfa yanzu sai daga ce kuɗi kenan ko kuɗi kenan naira dala da duk wani nau'i na kuɗi da ake ta'ammali da su wani wani wanda ake canji ka ba da shi a baka kaya to in ka tara adadin da ya kai nisabi to dole ne ka irga ka fitar da haƙƙin Allah madaukakin sarki a ciki ka bayar na biyu daga cikin abin da ake musu zakka wal mashiya da dabbobi suka ce almashiya su ne dabbobi amma dabba yan uwa ba kowace ake mata zakka ba yanzu idan kana kiwon kaji kajinka sai ka kai wani adadi za ka yi zakka akwai zakka a kaji ko kana kiwon agwagi ko kana kiwon zomo za ka yi zakka ba zakka a cikin waɗannan abubuwa ana yin zakka ne a cikin bahimatul an'am bahimatul an'am kuma su ne wanda Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin suratul an'ami samaniyatu azwaj ko min az-zani ithnaini wa min al-ma'ad ithnaini min al-ibil isnaini min al-baqar isnaini guda takwas da Allah madaukakin sarki yace dangi ne guda takwas akwai rago akwai tinkiya akwai akuya akwai dan akuya kaga hudu kenan ko akwai raƙumi akwai taguwa akwai sa akwai sanuwa nawa kenan takwas to duk wanda ka mallaka daga ciki akwai adadin da idan suka kai za ka ɗauki wani abu ka bayar za mu zo mu ji su a gaba insha Allah ta'ala idan kana da dabbobi ƙanana za su kai kaza idan kana da raƙumi zai kai kaza idan kana da shanu za su kai kaza sai ka ɗauka a ciki ka bayar kuma inda za ka san adalci na shari'ar addinin musulunci yanzu idan kana da raƙuma sai suka kai adadin da ake fitar masa da zakka ba raƙuman za ka ɗauka su kutum da guda ka fara bayar da shi ba a'a sai aka ce ka ɗauki akuya idan raƙuman ka sun kai adadin zakka sai aka ce je ka kasuwa siyo akuya dauki gaba da ita zakka shikenan ka fita raƙuman ka ba suna nan cigaba da kiwon kayanka ina fata an fahimta wannan nan maka tsantsar adalci irin na shari'ar musulunci malai ce wal kharij min al ardi daga cikin dukiyoyi da ake musu zakka akwai al kharij min al ardi abin da ya fito daga ƙasa na kayan noma shi ma ba komai ake yi wa zakka a cikin sa ba ba komai ba sai kayan da suke kayan abinci ne ana ci sannan kuma ana ajiye su suna ajiyuwa irin su masara gero dawa alkama shinkafa da sauransu irin waɗannan su ake yi wa tanan gona guda akwai zaka akan kankana babu zaka tumatir ba za ka zaka tumatir babu zaka akan tumatir so da kayan da suke kayan abinci ne ana ci ana kuma ajiye su waɗannan su ake wa zakka wa urubu tijara da kuma kayan kasuwanci urubu tijara yan uwa sune kayan da mutum ya ajiye yake kasuwancin su misali ka sai motoci kai dila ne na motoci kana sayarwa wannan motar miliyan goma wannan motar miliyan biyar wannan motar miliyan kaza to idan shekara ta zagayo kowace sai kai mata farashi sai ka cire abin da yake na zakka a ciki sai ka ba shago ne da kai na provision shago ne da kai na shaddoji ko na atamfa ƙarshen shekara idan lokacin zakarka yayi duk sai ka irga kowace a tamfa nawa ne kuɗinta sai ka tattara kuɗin gaba ɗaya jimilla sai ka fitar da abin da ke na zakka a kai amma ƴan uwa wannan fa duk da sharaɗi sai ya kai nisabi sai ya kai nisabi yanzu nisabi ina ji ya kai wajen miliyan goma sha biyu sha uku ma ko kaga sai kana da sha uku an ba ka da sha uku an yafe maka Allah ya samu dace wanda wanda Allah ya sani maka kai zakka kai ma eh kai ma dai ka ka bar rekod cewa a cikin shiga-shiga musulunci nan kayi haka sabai suke yi sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dako suke zuwa su dako su dako su tara kuɗi idan kuɗin su ya kai nisabi su zakka kawai saboda ba sa so su mutu shiga-shiga musulunci nan ba su wani daga ciki ba kaga an an shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah ne an yi sallah an yi azumi aikin hajji daman ga siga ka'aba ba shi kenan ba sai mai rage zakati to ya za a kenan kuma babu kuɗi sai su je su shiga su fita su ta dako su aiki su tara kuɗi sai ya kai nisabi sai su bashi shekara ta zaga masa sai su ɗauka su fitar zakka sai su to alhamdulillah haka ma sai ka gwada ko yawa sai ka tara miliyan goma sha uku in ka tara kuma ka taɓa ko sisi sai ka batta sai shekara ta dan in ka tara miliyan goma sha uku kuma sai ka ɗau naira goma daga ciki babu zakka babu zakka a kai sai ka bata shekara ta zagayo yawwa to sannan sai ka ɗauka sai ka fitar sai ka zakka kai ma sai ka gode wa Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace malai wa tasumu ramadan sannan abu na hudu kai azumin watan ramadan ay tamassukun anil muftirati abinda ake nufi da azumin watan ramadan shine kamewa anil muftirati daga duk abin da zai karya mutum azumi shine al muftiratu duk abin da ka san idan kai zai karya maka azumi manyan manyan abubuwan da suke karya mutum azumi saboda haka kamewa daga shi ba sai an tsaya ana lissafa maka ba in aka ce anil muftirati to ya kunshi duk waɗannan abubuwan da na ambata in kana azumi dole ne ka kame daga su sannan dole ne ka kame daga dukkanin zance mara kyau ka kame daga kalle-kalle ka kame bakinka ka kame idan ka ka kame duk ka kame kunnanka da duk abin da ka san Allah madaukakin sarki baya so wannan shine abin da ake kira azumi eh ba irin azumin da galibin mu muke yi ba mutum yana azumi amma kuma zai yana yana jin kiɗa kaɗa kaɗa azumi fa yake amma shi abin da yake ɗebe mai kewa yana azumi shine kunna kiɗa ya taji yana yana jin daɗi ko kuma ya kunna kallo ya tai to wannan sai iyayen mata a gida wani ana so a ji in ba a so a ji wala azumi sai a kunna drama a ta kallo ai ta kallo sallah ma sai sai an daga mata kafa a lokacin sai lokacin ya wuce sannan za a je ai wallahi kuskure ne kuskure ne sosai ba a ce azumin mutum bai ba amma wallahi azumin ka da gibi azumin ki da gibi ko shakka babu azumin mutum da gibi kana so kai azumi ka samu cikakken ladan azumin ka ba haka bane to waɗannan abubuwa suna gebare suna bantare abubuwa masu yawa daga cikin ladan ka ya kamata a ce ka samu lada 100 bisa 100 sai ka samu lada 60 ko ka samu 30 saboda Allah ko jaraba aka ce mutum a cikin 100 ya ci 30 F9 ne fa mai kyau F9 ne mai kyau to shine abin da abin ake nufi malai ce mutum zai kame daga dukkanin abin da zai karya masa azumi ta'abbudan lillahi ta'ala da niyyar yin ibada ga Allah madaukakin sarki min ulul fajri zai yi hakan ne daga bullowar alfijir ila ghurubi shamsi zuwa ga faduwar rana daga kullowar alfajir zuwa faduwar rana wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl malai ce wa aslu siyami fil lugha asalin kalmar asiyamu a harshe na larabci abinda take nufi ita ce al-imsaku kamewa kamewa kada kuma ta da kissan na Maryam a cikin suratul Maryam lokacin da ta haifi ɗanta Annabi Isa alaihi salam ai an ce mata fa in ma tarayinna min al-bashari ahadun faquli inni nazartu lirrahmani sawman ko falan ukallima al-yawma insiya inni nazartu lirrahmani sawman nayi wa ubangiji na ba kancan kamewa ba zan yi magana ba shine abin da take nufi al-asyamu anan wajen bi ma'ana al-imsaku anil kalam nayi wa ubangiji na ba kance zan kame daga magana ba azumi bane abin da ake nufi a wannan wajen saboda haka a larabcin kaji an ce asyamu yana nufin al-imsaku kamewa wa ramadan shi kuma ramadan huwa shahrul ma'ruf shine wannan sanannen watan ma baina sha'ban wa shawwal watan da ke tsakanin watan sha'ban da kuma shawwal sha'ban zai zo yana tsakiya sannan kuma bayan ya wuce sai shawwal ya zo wannan shine ramadan watan da aka saukar da alqur'ani a cikin sa watan nan mai albarka Allah ya maimaita mana shi wa tahujjal bait sannan abu na karshe shine ka ziyarci ɗakin Allah maɗaukakin sarki ka nufaci ɗakin Allah maɗaukakin sarki da niyyar yin ibada ai taqsudul baita li ada'in nuski fi wa shine taqsudul baita ka nufaci zuwa wancan ɗaki na Allah maɗaukakin sarki da ke garin Makka shine ɗakin Ka'aba li ada'in nuski dan sauke ibadun da ake yi yayin wannan aiki na haji fi waqtin makhsusin a wani lokaci da ke keɓantacce wani lokaci ne shi ne alhajju ashhurun ma'alumat waɗannan sanannan watanni da ake aikin hajji a cikinsu amma duk za ka haka ne ɗan uwa ta'abbudan lillahi dan bauta da ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala in istata ilayhi sabila idan ka sami iko da dama zuwa garin maka al istita'a nan wajen malamai suka ce shine azzadu war rahila azzadu warrahila shine ka samu guzurin da zai kai ka daga nan zuwa garin makka sannan kuma da lafiyayyen abin hawan da shi ma zai jure ya ɗauke ka daga garin ku zuwa can yanzu in ka dunkule su a guje guda ka ce kuɗi plus shi kenan ko yawwa me in istata ilai sabila an kana da kuɗi kana da kuɗi shikenan sai ka je aikin hajji qala yace sadaqata kayi gaskiya da annabi zo na wajen sai wanda yake tambaye sai sai kayi gaskiya alqailu sadaqata wanda yake cewa kayi gaskiyan nan jibrilu alaihi salam shine malaika jibril alaihi salam wa huwa sa'il shine yake tambayar fa kaifa yaqulu sadaqata wa huwa sa'il to ta ya za a yi ce kayi gaskiya bayan kuma tambaya yake kayi tambaya akan abu kuma kana cewa nayi gaskiya me yasa ka tambaye ni لأن الذي يقول صدقة للمتكلم saboda ka'ida shine wanda duk zai ce da wanda yake magana kai gaskiya kuma shi ya tambaya ya'ani anna indahu ilman sabiqan yana nufin yana da wani ilimi da ya gabata akan abin da ya tambaya kenan ko yawwa alima bi anna hadha ar-rajul asabahu ta yadda ya gane cewa wannan mutumin tambayar da ya masa da ya ga masa amsar ya dace da abin da ya tambaye shi to inda ya sani ne yasa ya tambaye shi wa huwa mahallu ajabin malai ce wannan shine abin mamakin a cikin tambayar walihaba ta'ajjaba sahabatu kaifa yas'aluhu wa yusaddiquhu shi sa sabai suke mamakin mala'ika jibrilu dan me yake tambayar sa kuma yake gazgata shi lakin sayati insha Allah bayanu zalik malai ce sai dai mu kwantar da hankalin mu bayanin wannan zai zo a gaba kadan insha Allah ta'ala التي شره هذه الأركان الخمسة شره مؤن الركني قدابير yanzu ma zai shiga sharhi su ɗaya bayan ɗaya wannan duk kalmomin kawai ɗauka ɗaya bayan ɗaya ɗan fassara maka su yanzu zai sharhi abubuwan sosai bar mu karanta ko kaɗan ne insha Allah ta'ala sai mu dakata naga lokacin sallah yayi malai ta ar-rukn al-awwal rukuni na farko shahadatu Allah ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shine mafi girma daga cikin rukunan musulunci guda biyar gaba daya shine kowanne bawa dole ne tilas ne ya shaida babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah sannan kuma ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon sa ne sai malai to hunaka mas'alatu anan wajen ka mu wuce akwai wata mas'ala limaza ja'ala hadha hadhani rukunan wahidan me yasa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi bayani ya sanya waɗannan abubuwa guda biyu a matsayin rukuni guda ɗaya ai ka kalle su da ki za ga abubuwa ne guda biyu akwai shahadatu Allah ilaha illallah ko sannan me akwai shahadatu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam guda biyu ne amma sai aka sa su a rukuni guda zakka aikin haji su suka cike ragowar rukuni suka zama guda nawa guda biyar to me yasa waɗannan abubuwa aka dunkule su shaidawa ba an bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah ne me yasa aka mai da su abu daya malai ce walam yuj'ala rukunaini ba a mai da su su zama rukuni guda biyu ba kowanne mai zaman kansa wal jawabu malai ce amsar da zaka bayar anan ita ce anna shahadata bi hadaini haƙiƙa shahada da waɗannan kalmomi ko jumla masu tsada guda biyu tubna alaiha sihhatul a'mali kulliha ana gina ingancin aikin mutum ne na ibada gaba daya ana gina su ne akan wannan shaida babu mota da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad ira da aminci tsar tabbata a gare shi manzon Allah ne malai daga cikin dalili akwai wannan bi anna shahadatu an la ilaha illa Allah saboda shaidawa babu an bauta da gaskiya sai Allah tastalzimul ikhlasa tana lazimta dole mutum ya yi ikhlasi a wajen aikinsa wa shahadatu anna muhammadar rasulullah ita kuma shaidawa a hakika annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah ne tasalzimul ittiba'a ita kuma tana lazimta biyayya wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa masu albarka abinda malai yake cewa shine idan ka tambaya me yasa ba a mai da shi rukuni guda biyu ba aka mai da shi guda ɗaya sai malai yace ai saboda ka'ida ne duk wani aiki da ka sani kana yi na ibada da sallarka da azaminka da zakkarka da duk wani abin da zaka da sunan ibada Allah madaukakin sarki ba zai kalle shi ba ballantana ya karba sai ya cika wannan sharadin shine sai kayi dan Allah kuma ka bi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin sa an fahimta yan uwa to me ake nufi da kai dan Allah shine la ilaha illallah me yake nufi kai yadda manzon Allah ya koyar shine Muhammadur Rasulullah ina fata an fahimta in ka ce la ilaha illallah to kana nufi ba wani wanda zai sa ka wani aiki kai kuma kai aikin dan shi sai Allah madaukakin sarki in ka ce Muhammadur Rasulullah to kana nufin ba wanda kuma zai koya maka aikin ba wanda zaka dauki wani aiki na ibada a wajensa sai wa sai Annabi Muhammad yana da aminci tsara tabbata a garshe an an fahimta an fahimta da kyau to sai nuna maka ashe duk aikin da zaka yi na ibada idan ya wofinta da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu aikin bai karɓu ba ka yi aiki mai kyau dan Allah amma ba yadda annabi ya koyar ba zai karɓu dan uwa zai karɓu ba zai karɓu ba ka yi shi mai kyau dan Allah amma kuma baka yi shi yadda annabi ya koyar ba ka yi shi ne yadda ka ga dama kawai ba ruwan Allah da shi kamar yadda kuma ka yi shi yadda annabi ya koyar tsira da aminci tsara tabbata a gare sai dai kuma ka yi shi ba dan Allah ba ina ruwan Allah da shi babu to kaga dole sai ka haɗa abubuwan guda biyu sannan aikin ka zamto karɓaɓɓe ko to shi sa abubuwan a tare suke guda biyu ba sa rabuwa duk inda kaga la ilaha illallah zaka ga me muhammadar rasulullah shi sa duk wanda ya imani da Allah bai imani da manzon Allah ba har yanzu kafiri ne ba musulmi bane duk wanda ya imani da Muhammadun Rasulullah bai imani da Allah ba har yanzu kafiri ne shi ba musulmi bane an fahimta bai karba addinin musulunci ba tare suke a waje guda shi sa mutumin da zai ce ya yadda da littafin Allah bai yadda da hadisin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba wannan me shi yan uwa an fahimta shi ya yadda cewa littafin Allah littafin Allah ne ya yadda amma duk wata magana da manzon Allah zai ta shi bai yadda maganar nan ta dawo shi kansa alƙur'anin ai Allah madaukakin sarki da ya saukar da shi cewa yi wa anzalna ilayka dhikra sai ce me litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi ya rasulullah mun saukan maka da azzikr shine alqur'ani mun saukan maka da shi sai Allah ce litubayyana lin-nasi kun ji ba dan kai wa mutane bayani ma nuzila ilayhim abinda aka saukan musu kaga wa yake da yanci ya maka bayanin abin da aka saukan maka shine Muhammadur Rasulullah to kaga wani sai zai ce shi wannan bayanin na manzon Allah bai yarda da shi ba kaga ya karanta alqur'ani kenan an fahimta Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu daga bata bala yace لأن شهادة الله إله إلا الله تستلزم الإخلاص وشهادة أن محمد الرسول تستلزم الاتباع وكل عمل دون أيك يتقرب به إلى الله wanda ake neman kusanci da aikin zuwa ga Allah subhanahu wata'ala la yuqbal aikin ba a karbarsa illa bi hadaini sharataini sai da waɗannan sharadai guda biyu yi dan Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shar'an sunu al-ikhlasu lillah wal mutaba'atu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam arfina da hamsin da biyu ina gani mu dakata a nan a yi haƙuri saboda inda za mu shiga gaba ne in muka shiga kuma za mu je kan boda ne za mu tashi wa ma'ana an tasha da Allah ilaha ilal kaga nan wajen tashi eh Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta na'am na'am sallallahu alaihi wasallam na'am eh gaskiya ne ya bata sosai ma kuma Allah sosai eh yace kamar yadda ka san sallah da azumi da zakka kowa a nan wajen ya yadda idan mutum ya sallah akwai abin da yake lalata masa sallah ko yanzu mutum yana cikin sallah kawai sai ya magana wani ya kira shi ya ce wani sai ya ce na'am ina sallarsa ta lalace ko kuma yana cikin sallah kawai sai ya hutu sai tusa ta ɓace masa ina sallarsa akwai wanda yake musu akan wannan yadda kaga idan mutum yana cikin azumi da rana yana sane sai ya ɗau ruwa ya sha akwai wanda yake shakka cewa azumin sa ya kare babu to haka akwai abubuwan da idan mutum ya faɗe su la ilaha illallah su suke warwarewa shi sa duk malamai ko da malaman fuqaha idan sun tashi yin babubuka littafan su suna kawo babu nawaqidul iman babu nawaqidul iman babun abubuwan da suke warware imani ashe yadda mutum yake shiga addini kuma mutum yana iya fita daga addini ina fata an fahimta saboda haka la ilaha illallah muhammadur rasulullahi dinka sallallahu alaihi wasallam za ka kiyaye ta ne ta yadda ba za ta warware ba akwai abubuwan da suke warware ta da yawa eh suna da yawa kwarai da gaske Allah ya idan lokacin bayani ya za mu bayani akan su Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi kotun taban harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka